والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na lahadi daren litinin wanda ya yi daidai da sha ashirin da hudu da wata na shawwal bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da sha hudu da wata na biyar watan mayu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisin karatun fikihu da muke yi a wannan masallacin mai tarin albarka na watan annur a wannan daren mai tarin albarka yau muna karatu ne na littafin al'iziya a cikin fikihun malikiya Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda Abul Hassan Ali al-Maliki al-Shazili ya, ya wallafa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya safinka masa da mafi kyakkyawan sakamako. Za mu tashi darasi na biyu a halka ta talatin da biyu a wannan masallacin eh? ta talatin da bakwai, halka ta talatin da bakwai. a wannan masallacin mai tarin albarka na na annuf wanda muna bayani akan abun da ya shafi albabul awwal shine babi na cikin tsarki wanda malam ya jeranto mana wasu ababe da mun karanta akan abun da ya shafi ruwa da kuma abun da yake sanya ruwan su fita daga masu tsarki da ma irin yadda idan ruwa suka haɗu da abun da yake najasa ya hukuncin su da makamancin wannan taka yau za mu tashi akan faslun fasali da yazo ya rabe muna tsakanin darasin da zai zo da kuma abin da ya riga ya gabata idan aka ce faslun shine karatun da zai rabe maka abin da ya gabata da kuma abin da zai zo maka nan gaba wannan fasalin zai bayani ne akan abin da ya shafi watan kullu hayyin fa huwa tahir duk wani abu mai tsarki duk wani abu mai tsarki to duk wani abu wanda yake raye duk wani abu wanda yake raye to wannan abun waton tsarkakakke ne haka shi wannan yana bayani akan hukuncin akan hukunci abin da ya shafi taharatul ahya wannan fasalin yana bayani akan abin da ya shafi tsarkin waɗanda suke raye hukuncin abin da yake raye ingancin tsarkinsa shi mala yake cewa kullu hayyin fa huwa tahir duk wani abu da yake rayuwa yake raye a wannan duniyar to malai yace ne tsarki ne wannan abun tahir idan ka ce tahir mun yi bayanin abun da ake yi da tahir ko shine abun da yake da yana da tsarki kishiyar tsarki shine annajis idan ka ce fulanun najis wane najasa ne ma'ana baya da mi baya da baya da tsarki to tsarkin kishiyarsa kishiyarsa najasa ce ina fatar mun fahimta kishiyar tsarki najasa ne to duk wani abu da yake rayuwa a duniya malai yace wannan abun tahirun mai tsarki ne adamiyan aw ghayruhu dan adam ne ko kuma wani dan annabi adam dan adam ne wanda yake raye kana zalikal hayy dan adam wanda yake rayuwa aw ghayruhu ko kuma wani dan adam kamar irin misalin abu ne shafi kare alade da makamancinsu saboda li'annal hayata illatu tahara ita ita ita rayuwa ita ce illar tsarki idan akwai rayuwa to akwai tsarki idan babu rayuwa kuma babu mi babu tsarki sai abun ya kasance ya ya zamanto najasata ya zamanto najasa taka li wujudiha fil an'am inda inda wujudiha wa fiq wa fuqdaniha inda fuqdaniha kasancewar idan aka samu abuna rayuwa a duniya ko da dabba ce to wannan dabbar a karan kanta mai tsarki ce sai dai ta kasance musulunci ya zo ya keɓance da wani abin na rashin tsarki kamar da aka aka yi bayani ga karnai cewa idan suka yi amfani da kwano to wannan kwanon ya fi daga zama mai mai tsarki amma shi karan kansa a matsayin yana rayuwa to halitta ce tsarkakakka ina fatar mun fahimta shi ne malaki to kazalika arquhu haka ma abun da ya shahi guminsa gumi arq eh muke cewa zufa ko to zufan duk wani dan annabi adam wannan abun na zufa watan abu ne mai tsarki zufan mutum abu ne mai mai tsarki mali yace walu'abahu ko walu'abuhu haka kuma abun da ya shafi miyonsa miyon miyomi ana zancen mutum kenan abun da yake raye duk wani abu da yake raye miyonsa mai tsarki ne wa mukhatuhu haka ma majinarsa kaga kazanta ce amma tana da mi yanzu idan misali abinda malai yake so ya nuna mana shine cewa dan gumin dan gumi zufar mutun ya shiga cikin ruwa da mutun zai amfani da su wajen wajen ibada shin wayannan ruwan masu tsarki ne ko ba sa da tsarki suna da tsarki saboda ai a baya malai ya mana zancen cewa abin da ya cakudu da abin mai tsarki mai tsarki ne ina ba ta kun fahimta duk abin da ya cakudu da abin mai tsarki mai tsarki ne to don ruwa don gumi ya zuba a cikin ruwa bai hana kasancewar su zamanto masu tsarki haka dan abin da ya shafi watan miyau ya fada cikin cikin ruwa to bai hana ruwan su kasance masu mi masu tsarki haka kakin mutum mura majina da mutum zai kako idan ya kako majina sai ta fada cikin ruwa to bai hana wannan ruwan aka kira su da mi masu tsarki na batar mu fahimta mafu to wannan shine abin da malin yake so ya ya nuna muna sai malin yake cewa wadam'uhu da kuma hawayensa hawayen abin da yake raye abu ne mai tsarki hawayen abin da yake raye hawayen abin da yake raye abu ne wanda yake da wanda yake da tsarki wa bayduhu ghayral madri da kuma watan kwansa kwan duk abin da yake rayayye kwan abin da yake rayayye to shi ma mai tsarki ne on abun da yake rayayye shi ma abu ne mai tsarki ina fatar mun fahimta mala ce bizalil mu'jama da zalun da da zalul mu'jama ya ga ce zalul mu'jama shine zalun mai danda mai dugu za dalun zalun dalun zalun ba sai ko kun fahimta ba ya ga ce bizalil mu'jama zalul mu'zama shine dalun da ake ma digu mu'jama shine abin da yake da yake da digu kun bace karatun ko wa huwa almutaghayyir yace ghay wa bayduhu wansa abane wanda yake memi mai tsarki sannan kuma ghairal madri amma banda wanda yake gurbatacce duk wanda ya gurbace kusan akwai ko wanda yake yake gurbacewa wanda yake lalacewa ai wanda ya gurbace bara gurbi shi ake kira bara gurbi ko to kai bara gurbi to baya cikin abin da yake me me tsarki sai ce ghairal maziri ko ma bayan wanda yake bara gurbi bizali almu'jama kace mazari za bizal sai ce wa huwa almutaghayyir muntin shine wanda watan eh fansa ya ya canza mai wari idan aka ce almuntin wanda yake da bai ina ba ta kun fahimta duk wanda ya ribe bara gurbin kwai to ya fi daga cikin kwai me abin da yake da da tsarki amma idan idan kaza ko agwaga ko makamancin abin da ke yin kwai sai yayi kwai wannan kwan a karan kansa menene mai tsarki ne ina ba ta mun fahimta wannan shine abin da malam yake so ya ya nuna muna walabnul adami fi hali hayatihi haka nonan mace take raye a lokacin halin da take cikin rayuwa nonan annabi adam nonan dan annabi adam kaga da namiji da mata wake da nono wake tatsar nono a gonsa mace ko to ashe nonon mace idan tana raye abu ne wanda yake da da tsarki abu ne wanda yake da tsarki amma a lokacin da ke cikin halin rayuwa idan ta rasu idan mace ta rasu to wannan nonon kuma ya zama tomi najasa ba sa kun fahimta ba idan mace ta rasu nonanta ya zami ya zan najasa bai halitta a bai wa jariri wannan wannan nonon saboda wannan abun najasa ne kun fahimta haka kwai idan ya gurbace ya zama tubar gurbi to bai halitta ayi amfani da shi saboda najasa ne ina ba da mun fahimta sannan kuma hawaye na duk abin da yake mai rai hawayen abin da yake da rai yake numfashi a duniya to hawayen koma miye abu ne mai tsarki haka abin da ya shafi murar abin majinarsa eh eh majinarsa wannan abin mai tsarki ne haka abin da ya shafi lu'ab miye lu'ab muka ce miyau miyan miyan dan annabi adam ko waninsa shi ma abu ne wanda yake da da tsarki sabani muna ganin kamar wannan abuwa ne na kazanta ko amma a zahirin gaskiya a hukunci na shari'a bane masu masu tsarki ina fatar mun fahimta to sai malai yake cewa walabnu mubahil akli tahir duk abinda aka halitta maka cin sa duk abinda aka halitta maka cin sa to nonan sa tahirun tsarkakake ne duk abinda aka halitta ma mutun watan ya ci to wannan abun nonan sa abane wanda yake mai tsarki kamar mi sai malai ka wani misali ce kalbakari kamar saniya shanu nonon shanu abu ne wanda yake da tsarki saboda an halitta mana cin mi cin shanu suna cikin suna cikin abun nan da shahi dabbobi na ni'ima guda guda hudu dabbobin ni'ima guda hudu ne wanda Allah subhanahu wataala yayi bayani a suratul an'am daga take in ka doka alati thamaniyatu azwaj ko in ka da kowanne da dangi da zumun sa sai su tashi takwas kenan in ka doka tamaniyatu azwaj da farko in ka doka faro daga manyan sama raqumi da taguwa ko raqumi da taguwa sa da saniya sannan kuma rago da dinkiya sannan kuma bunsuru da da akuya wannan sune dabbobin ni'ima to duk wa'annan abun an halitta mu na cin su amma kuma akwai abubuwan da ba su ba wanda an halitta ci akwai wasu abubuwan da an halitta mutunci wanda ba ba wannan barka cikin dabbobi na na ni'ima sai dai wayannan sune abinda ba konkonto babu shakka game da wayannan wayannan ababe ina fata mu fahimta to wayannan ababen guda hudu gaba ɗaya nonan su halal ne ka tatso nonan ka sha balma akwai hadisi ban manta ba Tirmizi ya fitar da shi cewa na daga cikin abinda ake amfani da shi wajen magance matsaloli na jiki shine yawaita shan nonan saniya yana da wasu sinadirai a ciki a ciki a ciki wanda yana tasiri wajen walwale walwale sihiri malace kalbakari kamar shanu wal ghanam idan aka ce al ghanam da awaki da tumaki su shiga ciki da awaki da tumaki su shiga cikin al ghanam sai ce kuma wal ibil da kuma shanu duk da ayi ta saniya mace sha abinan raquma afa raqumi matarsa ba a kiranta al'ibl da larabci daga ji an ce al'ibl da al'ibl suka ce ismul jinsi ne wanda yusta'mal fi rajul wal mar'a sannan kuma la wahid lahu min min jinsihi bai da lafazi guda dai kace al'ibl ana nihin guda ne ko kuma sai da diyawa ne amma al-mufradi bai da da Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ana nihin raquma ne ba raqumi da ya ba bai da mufrad e jam'i shi al-lafazin sa bai da bai da mufradi kamar da kasan kamar annas bai da mufradi a a jam'a mutabangakin sa a yaran sa ba a cewa ga mufradikin yanzu misali nace tilmizun ka guda dai ne ko jam'uhu talamiz to shi kuma annas ina me mufradikin sa bai da haka ne shi ma al-ibl bai da mufrad a cikin jinsin sa ina ba da mufrad kuma yusta'mal fi fi dhukuri wal inas ana amfani da shi wajen namiji da mace amma aljamal idan aka ce aljamal kuma sai a ce jami'in sa aljimal haka ne ko ai Allah ka ka annahu masha Allah ka annahu jumalatu sufu a suratul mursilat kenan ko wannan wannan jami'i ne to kuma Allah ya kawo matarsa a Qur'ani ina aramu matar raqumi a Qur'ani subhanallah an kawo kalmar matar da lafazin mace aka kawo shi ba da lafazin namiji ba suna da yawa inda aka kawo a hudu an kawo sa sannan kuma har yawa a cikin suratul suratul shams hadhihi naqatullahi kun ga naqa mufar naqa mace ce ko ana nihin taguwa ce to ya ga ce naqa naqatun shine taguwa mace kenan namiji sai a ce aljamal amma idan aka ce al'ibil to ya haɗe maza da da mata kamar da aka ce annas ya haɗe maza da da mata mun fahimci karatun ko to da dukkanin wa'annan abubuwan an halitta mu cin su sai dai kuma make da suna an halitta mu shan kuma madarar su tana da amfani sosai kware da gaske sannan kuma wani wani abu da malamai suka yi bincike shine cewa daga cikin wa'annan shan wa'annan nonon idan aka tatso daga cikin abun da ke sanya kaifin hadda musamman ma nonon raƙumi daga cikin abin da ke taimakawa mutum wajen wajen fahimtar karatu shi yasa in kan lura in bahilla ce na karatu bahilla ce wanda yake daji wanda yake kiyo za ka yana da kwakwalwa ko kuma ta shan wayannan ababen yana taimakawa wallahi almusta'an malace wa kadhalika bawlu haka bawalin bawalin wannan wannan dabbobin da aka halitta aka bayani dukkaninsu su ma ba na shita bace bawalinsu ba na shita bace wa raji'uhu da kuma kashinsa da bawalin da kashin gaba ɗai ba a matsayin yake ba ba a matsayin najasa yake ba ina fatar mun fahimta mafhum jayyid sai ce amma malam ya taghazza eh bi najisin matukar bai cin abin da yake najasa idan aka samu dabbar da aka halitta muku ci sai aka samu tana cin abin da yake najasa to kashinta da bawalinta ya ya zama to najasa shi ma domin kashi natija ne na abin da mutun yake abin da dabbar take ci ko alal misali an ka dauki rago yomi yake ci harawa ce da disa da kowa su kuma abin da suke tsarkaka ku ko abin wanda ke da mai tsarki da aka kashin sa bane mai mai tsarki da fata ko kun fahimta dan kashin akuya ya tabe rigarka ba a cewa najasa ta kana najasa ba a kiran ka da najasa ko kuma ta fitsarin ya shafe ka ba a cewa jikin ka da najasa saboda wannan abun a karan kansa mai tsarki ne ina fatar mu fahimta malam to malam ya tagazza malam ya tagazza bi nashsin matakar baya baya abun nan baya cin abun da yake najasa walabnu ghairiha tabi'un li lahmihi nonon abun da ba wa'annan ba to yana biyar hukuncin naman ne ma'anar abun da malike so ya nuna muna shine idan abu ya kasance haramun ne aka haranta maka ci to nonon sama ya haranta ka ci sa kamar da idan aka haranta maka abu musulunci ya haranta abu hata cin kudin abun a bangaren kasuwanci ya ya haranta ta hanyar ayi mu'amala misali yanzu alade alade kaga alade a musulunci cin alade ne haramun ne daka mutun ya sai da alade ya ci kudin sa yami ya haranta ina batar kun fahimta mutun yayi amfani da kitsan alade ya ya fitar da shi ya sayar musamman suna ganin ya haramun ne yake ci saboda abun haramun ne asalin abun haramun ne amma idan mutun ya nemo irin misalin kamar damu dan ka tatso kitsan sa ka fitar da shi kana sayarwa wannan ba ba illa a ciki ina batar mun fahimta to da duk abin da aka harinta maka cinsa to me aka haranta mu ci a shari'ar musulunci inji malami suka ce ababen da Allah ya halitta wa dan annabi Adam sun fi abin da Allah ya haranta masa yawa abin da Allah ya ce an halitta maka halal ne sun yi ababen da Allah ya haranta wa mutun yawa yanzu kaga cikin abinci cikin dabbobi an halitta mana cin rago da da tunkiya da akuya da bunsuru da da abun nan me yake suna raƙumi da da taguwa da kuma sa da kuma saniya duka wa'annan halal ne to amma idan aka ce ka halitta abinda aka haranta maka sai ka ce alade daga alade sai me sai jaki daga jaki sai me eh doki malamai sun tattauna a kansa na'am kare yana cikin abinda haramun ne cin cinsa amma shi kan doki babu wani nassi sarihi da nuna cewa harancin cin doki babu babu kwata-kwata babu sai sai su ibnu taymiya wasu sun halatta cin doki kuma an samu magabata wanda sun sun sun ci da waki ila ba da mun bayyana nan kusa kusa gare mu ma an samu ina nan kusa malan jami'an nan sakwato akwai wanda su sun yanke dawaki sun ci ana sa ana samu wanda suna ganin babu laifi cin cin naman doki sai da wasu malamai suna ganin kamar irin malaman malikiya sun dan kabrara suka ce haramun ne sai dai kuma babu wani dalili wanda ya nuna cewa haranci wannan abun to haka eh walabnu ghairiha tabi'un li lahmihi nonon wani wa'anda ba wa'annan ba yana biyar hukuncin wancan abun ne fama hurrima aklu lahmihi falabnuhu najasun duk abun da aka haranta cin sa to nonon sama najasa ne duk abun da aka haranta cin sa nonon sama najasa ne misali kaga sai malai ya fara kalkhaili saboda su a fahimta so alkhaili abun ne wanda an harinta dawaki alkhail dawaki wanda yana da sunaye da dama ana ana cewa al alhisan namiji kenan ko sanan matarsa matarsa sai a ce mi da larabci matar godiya ya ake ce mata da larabci alfarsu suka ce alhisani namiji ne alfarsu mace ce amma shi kuma alkhayl ya hada maza da ya hada maza da mata kamar da muka bayanin al-ibil ko kuma da ce aklu lahmihi falabluhu najsun kal khayl kamar kamar dawaki abun sa shan nonon doki menene haramun ne dalili saboda ya dauki fa'idar cewa doki cin doki cin naman doki haramun ne amma da wanda suke ganin cin naman doki halal ne kiran shan nonon doki ya mi ya halitta wal bighal da alfadari da da alfadari duk da wasu suka ce shi al bighal an dai ambaci al bighal ne saboda shi naman sa naman sa haramun ne amma shi karan kansa al bighal bai da nono madarsa ba ta da ba ta da nono alfadari kasuwai Allah ya bayani ya ce alkhaila wal walbighala wal hamira litarkabuha wa zina su kawai abin da yasa aka halice su Allah ce alkhaila walkhaila wal hamira walbighala litarkabuha wasu daga cikin malaman alƙe sun lallabe da wannan ayi suka ce ai wannan kawai suna da cikin suna cikin almuwasilat abubuwan suke sada mutane da juna suke naqali adwatun naqal kamar irin jaki da Allah ce wal khayla dawaki wal hamira da kuma jakuna wal bighal da kuma alfadarai litarkabuha wa zina dan ku hausu ne kawai da kuma ku dinga yin kawa da suka cike da tunda haka ne to hukuncin da akai majaki shi ma ya ya kama alfadari sai da kuma malamai su musu raddi kware da gaske akan wannan zanci ba da cewa ma kuriha aklu lahmihi kuma duk abin da aka karhanta aka kyamaci cin namansa kasabu kamar kamar zakuna dangin zaki shine asaba zakuki kaga cin naman zaki gun malaman malikiya nan menene makaruhi ne an kyamaci ana wannan sha fada kullun yace nace ya kamata kowa ya rike wannan karatun ko kuka ce ahkamut taklif guda nawa ne guda biyar dami-dami satin da wucewa mun gaye su anan na farin alwajib na biyu almandu na uku almubah na hudu almakruh na biyar alharam ya kamata a ce kowanne ya san wannan ababen guda biyar alwajib almandub almubah almakruh alharam wannan sune abubuwan hukunce-hukunce da Allah ya dora ko abai zamanto wajibi kanka ko ya zamanto mandubi ko ya zamanto mubahi ko makaruhi ko kuma haramun to cin naman zakuna makaruhi ne an an kyamaci wannan abun an kyamata suka ce to dan haka falahmuhu falabnuhu makruhun to tunda an kyamace sa to nonan shi shi ma makaruhi ne shan nonan zaki menene makaruhi ne sai ba ce wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun kazubabi wan namli wad-dulu tahiratun wa maitatu da da mushe maskaikin ya ce mushe maskaike na ko to da mushen abunda mala nafsa lahu abunda baya da jini a jikinsa kusa akwai dabbobin da ba su da jini akwai kwarin da ba su da jini kamar mi kamar kamar fara ya kamata mushanni sai su dinga abin nan na'am yanke su eh zuwa ba ta da jini dama ko annamul tururuwa ita ma ba ta da da kuje shi ma bai da jini kuje bai da Allah subhanahu wa ta'ala sun'atullahi ce wannan ko halittar Allah subhanahu wataala ce allazi ataqana kulli shay'in haka ne ko wanda ya ya kware wajen halittar ababe da dama to mushin abunda bai da jini mushin abunda bai da jini mai tsarki ne duk abunda bai da jini sai ya mutu to kaga kenan ya zama to mi maske ko to maskansa abane mai tsarki ina ba da mafahimta sai malaika bane misalai kamar haka sai ta mi kazubabi kamar kamar kuda kamar mi kuda kuda kuda kuda ba sa da baya da jini da yake gudu cikin jikinsa baya da nayar da take take circulating jini a jikinsa wannan da kuma tururuwa ai musa tururuwa ko to turuwa ita ma bata da bata da bata da jini da yake gudana cikin jikinta wadud da kuma tsutsa tsutsa take take tahiya cikin ƙasa take yawo a ƙasa ita ma bata da bata da jini to kuma suna da yawa wanda ba sa da ba sa da ba sa da jini ko hatta kunama ta da jini kunama bata da jini ba ta jabir kunama ba ta da jini jini bai gudana cikin jikinta eh ina ba ta mun fahimta suna da yawa lullufa lullu ta da jini kuma ba da jini ata Allah subhanahu wataala ya kware cikin wasu aba cikin ababe da dama cikin kowane bangare Allah goni ne to duka wayannan ababen da muka ambata zahiratun maskan su abane mai tsarki dan sun fara cikin abin da zaka yi amfani da shi cikin ruwa haka da zaka yi da zaka yi arwalla ko wankan janaba to baya cutar da wannan baya cutarwa ina fatar mun fahimta mafhum jama'a mun fahimci wannan karatun ko a ƙara mai mai tamanin jabir an mai tashi mali yake cewa faslun fasli kullu hayyin fa huwa tahir duk wani abu da yake raye to mai tsarki ne adimiyan aw ghayruhu dan adam ne ko kuma wani dan adam dabba ko makamancin wannan wa kazalika araqahu haka ma abin da ya shafi guminsa zufansa wa lu'abuhu da kuma abin da ya shafi miyansa wa mukhabuhu da abin da ya shafi majinarsa wa dam'uhu da hawayensa wa baiduhu da kuma abin da ya shafi kwansa ghairal madiri wanda bai gurbace ba ba bara gurbi ba bizalil mu'jama da zalim mai dadda a sama za kenan wace in baka gane shi ba wa huwal mutaghayyiru shine wanda ya sauya a cikin sa almuntin wanda yake da da kai da da karni wanda ya fara in ya rube kenan sai ta wari ko sai ce walabnu al'adami fi hali hayatihi tahirun nonan ɗan adam mace wadda take raye a hali take cikin rayuwa to nonanta watan ainihin mai tsarki ne walabnul mubahil akali tsahirin kuma duk abin da aka halitta maka ci nonansa shi ma abu ne mai tsarki kalbakari kamar saniya wal ghanami da awaki da tumaki wal ibli da kuma abin da ya shafi waton raƙuma wa kadhalika bauluhu haka ma abin da ya shafi dangin bawali hitsarin wa'annan ababen waraji'uhu da kuma kashinsa malam ya taghazza bi najisin matakar dai wannan dabbar bata cin abin da yake najasa walabnu ghairiha tabi'un li lahmihi nonon wani da ba wayannan ba da aka ambata hukuncin sa yana biyar naman sa fama hurrima fama haruma akluhu aklu lahmihi falabnuhu najisun duk abinda aka haranta maka cin sa cin naman sa to da haka shi ma nonon sa haramun ne kai amfani da shi wajen sha kal khayli kamar abin da ya shafi dawaki wal bighali da kuma abin da ya shafi alfadarai wal hamir da kuma abin da ya shafi jakkai wa ma kuriha aklu lahmihi kuma duk abin da aka kyamaci waton cin cin cin naman sa kasabi ay kasabu kamar abin da ya shafi zakuna falabnuhu makruhun to dan haka nonansa shi ma abun kyamata ne an kyamaci kai amfani da shi wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun da kuma watan mushaikin abun da ba jini a jikinsa da yake gudana sa'ilatun ai mai gudana kazubabi kamar kuda wan namli da kuma tururuwa wadudi da kuma abun da ya shafi tsutsa tahiratun duka wa'annan masu tsarki ne yanzu mun fahimci karatun ko mashi so nake kowa in yaje ya wakilce mu a wajen karantar da wannan littafin kai ma ka iya karantar da shi malai ce faslun fasali da yazo ya rarrabe muna abin da ya shafi karatun da ya gabata da karatun da zai zai zo nan gaba da kai an ce faslun to akwai ban tsakanin abin da zai zo nan abin da za a yi yanzu da kuma abin da aka gabatar malai yake cewa maitatul adami ghairil anbiya'i najisatun yanzu zai wani bayani kan hukuncin mushan gawar dan adam mushan mushan dan adam idan mutun ya ya mutu to gawarsa shin gawar abace mai tsarki ko kuma najasa ce to wannan shine karatun da malam zai mana bayani sai yace maitatul adami gawar dan annabi adam ghairil anbiya ibanda annabawan Allah gaba ɗaya kaf ba hidda wanda daga cikin su ba najisatun najasa ce idan mutum ya ya mutu to wannan gangar jikin ta sami ta ce najasa shi yasa kace idan mace ta rasu to bai halitta a ba danta nonon ta ya sha saboda ita karan ita mi ta ce to dan nonon ya zama ya zama to najasa ina fatar mun fahimta to dama abin da ke sa abu ya zama to mai tsarki abu ne rayuwa to kuma rishin rayuwar yake sa abu ya zama to abin da yake najasa sabanin abin da yake baya da jini a jiki a wanda yake gurara cikin jikinsa yanzu dan fara ta mutu maskai dan fara ta mutu sai a ce kawai shi ba a ce maskai ce amma kaga yanzu in ka kuskura zaban kaga shi na dan tangadi baka yanke ba in ya mutu in ka ci ko ka ci maskai haramun ne cin sa ina ba dar mu fahimta ko kun bayanci karatu amma dan fara ta mutu ba ba ta saboda ba ta da jini ko to ba ba wani abu da zaka abin nan ba wani abu da kawai sai ka daidaita da idan kawai ka soye sai ka sa mata mai da yaji ka samu ka daidaita ina fatar mu fahimta amma gawar annabawan Allah gawar su gangar jikin su bayan mutuwar su su suna cikin tsarki wannan khususiya ce da Allah ya yawa annabawan sa domin suna da wata matsayin da ba wanda ke da su sai wanda yake annabi to tunda haka ne bayan sun rasu jikin su ma najisa ne amma kai da ni da mu duka baki daya idan muka warasu to wannan wannan gawar tabu ta zamanto ta zamanto najasa yasa amfani da wani abu daga cikin jikin wanda yake mamaci najasa ne haramun ne in ba masu aiki da aljannu bokaye ba su da yake sanyawa mutun ya mutu kuma a ciro musu wani abu na na gangar jikinsa ayi amfani da shi wannan ya kasance haramun ne haramun ne haramun ne muna nasiha ga masu yin wannan abun su ji tsoron Allah subhanahu wataala su da cewa su ma za a wayi gari wata ranar za a sanya su a cikin a cikin kabari sanan wa allaysa lil insani illa illa ma sa'a abinda mutun ya aikata wato zai gani kuma abinda basu sani ba shine cewa ko sun sani sun ki ganewa cewa wannan yin wannan abun fa zalunci ne wa dan annabi adam shi kuma Allah yana yafe laifin da yake tsakaninka da shi ne amma idan ya shahi tsakaninka da ran annabi Adam to ba shakka sai in ya yafe maka Allah subhanahu wataala zai yahe maka Allah subhanahu wataala ya sanya wannan nasiyar ta shiga cikin kullum baki daya sai ma ce waka zalika maitatu mala malahu nafsun sa'ila aka irin abun da yake da jini da yake gudana cikin jikinsa duk abun da yake da jini cikin jikinsa na dabba duk dabba take da jini cikin jikinta wanda yana circulate cikin jiki to idan ya mutu shi ma najasa ne ko kun fahimta gawar mutun idan mutun ya mutu gawar sa najasa ce amma idan yana raye baya zabbai bai taba kasancewar najasa ko da ko akwai najasa tare da shi wata rana Aba Hurairah Allah ya kara masa yarda ya fito cikin gari yana yawo sai suka yi kurazuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an Aba Hurairah sai ya dan boye manzon Allah sallallahu annabi ya duba bai gansa ba sai ya wuce wasa sai Aba Hurairah ya zo majalisi aka zauna sai Rasulullah ya ce ba Aba Hurairah kamar dazu na ganka sai ce eh ya annabin Allah wallahi ko da ka ga ina cikin hali na najasa ne shi yasa na kyamaci mu haɗu da kai sai annabin Allah ya masa innal mu'min la yanjis musulmi bai taba zamantuwa da najasa ba matukar kana rayuwa da imani to kai ba najasa bace amma da lokacin da mutun ya rasu kuma wannan gawar ta zamanto ta kuma abin da zai baka mamakin malam Jabir shine fa duk abin da mutun yake ta kuri a rayuwa fa yana mutuwa to ya zamanto abincin wasu dabba haka ne ko baka bane kana mutuwa a yanzu kawai su su gara da tsuta sun samu sun samu abinci ka so ko baka so ba duk karatunka duk iliminka duk mulkinka duk kudinka ba sa ga bambanta tsakanin mai kudi da talaka da malami da jahili da sarki da wanda ake mulka ba sa bambantawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to duk abin da yake da jiki a jika yana yawo to wannan abu in ya mutu shi ma najisa ne mushan san najisa ne kal qamlati to au al qumla ita ce keya kwarkwata ai mun san kwarkwata ko kun ga kwarkwata tana da mi akwai jini a tare da ita keya akwai akwai jini a tare da ita to keya abun nan idan ka fesa turare maganin ta sai ta mutu to wannan abin najasa ce saboda akwai jini a tattare da amma kuda idan ka ka fesa musu marin suka mutu wannan ba najasa bace she sanya ai aka ce idan kuda suka fada a cikin abun shinka ko abun shanka to ka ka ƙara dona sa saboda abubuke saboda bi Allah ya sanya masa yana kote negative da kuma positive akwai magani kuma akwai rashin lafiya in ya fada da rashin lafiya kuma sai wancan wancan da ka ƙara donawan sai magani sai a samu victorikin da zai kashe wancan rashin lafiya kuma wani ikon Allah ba kuje ho bai jimawa a duniya na cikin halittun da ba sa jimawa a duniya a taba gani wani bincike akan kuje da aka yi Allah akalla duk kuje zai yi aiki wadda kaza na manta wannan bincike wata ina tana zan kawo muku shi ina da shi a rubuce sannan kuma iya adadin awa nawa yake a duniya ya rasu ka kashe shi ko bai kashe shi in kawai wannan awowin yake ya bar duniyar Allah ya sanya musu awqat muhaddada ina batar mun fahimta malati alal mashhuri akan abun da yake watan al mashhur akan abun da yake azance wanda yake mafi inganci cewa keya tana nasa ce sai ce wal barghus barghus wani baro ne kamar kenkeso zaka shi kamar kenkeso da turanci ana kiransa peace p e c a P-U-U-C-A da hausa ban san sunan shi ba, amma dai da turanci ake shi fish, wanda za a gashi kamar kenke so yake, za a gashi kamar kenke so yake, shi ne barhus, inda abil kassar gun a shekha abil kassar ya ce barhus shi ma idan ya mutu na sace, wa ma'ubi na min alhayi, wa ma'ubi na min alhayi da abinda aka yanko daga wanda yake rayayye. daga abin da aka yanko daga abu mai rai duk abin da aka cirike daga daga abin da yake rayayye to shi ma zan najasa idan aka kama mutum aka cire masa farce wannan farce najasa ce amma a jikinsa kan ba najasa ba ce ina ba zan kuma bayanta idan aka cire mutum hannu to wannan hannun ya zama tomi najasar amma shi mutumin can ba najasa ba ce duk abin da aka cire daga aka yanko daga daga abin mai rai to shi ma shiga cikin babin najasa mim awil mayyit ko kuma abin da aka ciro daga matacce ko mutun ya mutu a ciro wani abu na na gangar jikinsa kusan ba ana yi fa akwai kazaman mutane wallahi wa'inda Allah ya cire masu imani ba imani kwata-kwata a zuciyarsu ga mutum ya je ya je makabarta ya tono kabari ya samu jara'a kai mutum na kwance yanzu shi fa ya rabu da duniyar baki daya ina cikin wata rayuwa wadda tana jiran ka tana jira na amma kuma zai iya samun karfin halin zai iya zuwa ya kai atak ga wannan rayuwar da wannan gangan jikir ya ciro wani sasan jikinta domin ya zo ya bai bukata da ya ci gaba da rayuwar duniya wannan bai tabbaci zai samu duniyar kuma zai samu ba Allah ya samu wani lafiya zaka duk abin da aka ciro ga a jikin mutum mai rai da yasa ne haka abin da aka ciro ga mutum mamaci shi ma da yasa ne sai mala ya kama ya ba mu labari yake cewa mimma tahulluhul hayat cikin abin da rayuwa take take gudana a gare sa sai ce kalqarni kamar qahu kamar kamar ƙaho a lokacin da sa yake tsaye ƙahonsa wannan abun ba na jisa abu ne mai tsarki amma daga lokacin da aka cire masa wannan ƙahon ya zama tomi na jasa ina ba da kumfahimta daga ƙaho idan aka yanke sani aka fi da yanzu an yi an tattara shi a matsayin na jasa kalkar sai ce mi wal'azumi da kuma ƙashi ƙashi kashe idan aka aka cire mutum kashe ko kuma dabba ko kuma aka yanka dabba aka aka cire kashin to ya zama to najasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sake cewa idan kuka ci abinci to kashin in za ku yar ku dinga ku dinga yin basmala ku dinga cewa bismillah saboda abincin wasu halitta ne abincin wasu halitta ne idan kace kai kace bismillah lokacin zaka yi da kashinka to sai a samu wani musulmin aljani mai bauta wa Allah mai qiyamul layl mai azumi sai ya doka ya ci sai kuma Allah ya baka lada amma idan ka wulgar da shi kawai kai dadin namun ya jaka kawai sai ka ka taune ka zubda baka basmala to shedanun aljannu ɗan daba sai su doka su ci ka ciyar da su kenan ko Allah ya kare mu to kashi abane wanda yake najasa gaba ɗaya saukunci saukunci na jisa ne ina ba tar mafahimta wazzufur da kuma akaifa ko kofato kofato ɗan alam shi da akaifa da wasu cikin cikin ƙwari wasu daga cikin dabbobi suke da kuma kofato to kuma kofato idan aka cire sa a raye ko a mace kazanta ne na jisa ce kofato idan aka cire sa a raye ko a a mace to wannan abin ya kasance azanta ina fatar mu fahimta wal jildi da fata fata ita ma najasa ce amma idan aka rina ta ai kusan rina ko ana ana jim a jema ta ko wajen majema sai su zamanto sun sun jeme ta to idan suka jeme ta ta sun halittar da ita kaga ai kafin a samu irin ai ciwon ci gaban nan ko a shekara in ka dauki shekara 40 baya kaftawa babu masallaci mai tafi haka shekara 40 baya kaftawa babu masallaci nake da tafi haka ba ma san wata banka ba haka ne kawai buzu ne ke da kai ga wa ke ce ba buzu abinda agalebi wasu ke cewa buzu a wani yare shi ne kawai ke da kai kaga jima shi ake yi amma kawai fatar haka ne ta kadaya kuna yasa ce amma idan aka jima ta to kuma an halittar maka da da ita ina batar mun fa'inta kuma tana da amfani da yawa ana kaga ana jema ta ayi tufafi da ita ko ana ana ana ana abubuwa ana silke da ita na na abin da ya shafi na yaki ana gidan takubba da makamantan da makamantan wannan ana takalmi da ita duka wannan ana yi ina batar mun fa'inta duk da wasu ma da hadda da kirgi na irin fatar jaki ana ana ana abun nan da shi ana takalmi da shi Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin suratul suratul Taha lokacin da Allah yake cewa Annabi Musa fakhla'na alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa Imam Ibn Kathir yake cewa abun da yasa Allah ya ce wa Annabi Musa ya fita takalmin sa saboda takalmin an yi su ne da fatar jaki ina ba ta ko fahimta to da fata ita ma naji sunna gasa ce sai ma da ce walabunul maitati haka nonon abin da yake matacce idan saniya ta mutu ko tinkiya ko akuya to ba a cewa bari a tace nonanta shi ma ya zama mi najasa tunda ta zama to najasa shi ma ya zama to najasa ina fatar muna fahimtar wannan karatun sai malike cewa wa muharramil akli da kuma abinda aka haranta maka ci abinda aka haranta ci sai ka misalci kal khinziri kamar alade alade haramun ne cin sa aga ne sannan kuma alade haramun ne amfani duk wani abu da ya danganci duk abin da aka ce an haranta maka shi to an haranta maka duk abin da ya shafe sa shi yasa kudin alade cin kasuwancin alade haramun ne saboda a musulunci an haranta amma ba yanzu akwai kasashen da in baka yi hankali ba irin kashi kana shiga kasashen da ba musulmi ba ko to yanzu ne da wuri ka ci namun alade baka sani wallahi yanzu ne da wuri zaka ci namun alade eh saboda su kawai su alhalalu ma halafi aidihim komi ma nama ne ka tambaye masu sahiha Abuja su baka labari da da bisashe ta aka suka biya irin garuruwa na na ba wanda ba musulmi ba har cewa akwai yankan Allah askasen ga Allah wanda ya mutu maskai su kawai a jiyo musu su ago su nama ne kawai su ago su lahiya da haraka ce daga cin nama alade haramun ne wal atan da kuma jaka atan muannas kin himar ne himar jaki al atanu jaka daga cin naman jaka eh cin cin naman jaka ne haramun ne ina ba ta mun fahimta sai ma da ce wa baulul jallalati wa raji'uha da kuma kashin abin da shahi angulu kusa angulu na'am kusa angulu to kashinta da bawulinta duka gaba daya shi ma najasa ne ina fatar mu fahimta wa hiya kullu haywani sai ce duk shine kowane shine ko ce irin dabba yasta'milu an-najasa da yake amfani yake cin najasa abin da sa su ba suka ce angulu aljallala shine angulu saboda ai galiba tana ta amu da abin da yake duk wani kazanta da ga angulu tana tana ci na gane ko duk wanda ya san kwari in ya aka ce maka angulu to akwai ta da mayancin abin da yake najasa ina fadar mun fahimta to duk dabbar da kuma duk dabbar da take cin najasa to ta doki ta doki hukunci ita kanta angulun ina fadar mun fahimta walbaul malit haka ma bawalin dan annabi adam fitsarin mutun najisa ne fitsarin mutun menene amma hitsarin saniya fa ba najisa bane amma hitsarin mutun najisa ne hitsarin rago ba najisa bane hitsarin abun da ya shafi raƙumi ba najisa bane ai har magani ake da shigo a cikin abun da irin malamalan masu maganin gargajiya suna amfani da shi wajen maganin zahi ko ina maganin zahi takila alaji sa ku ku hara sai da shi yana magani kware da gaske yana magani sosai almuhim amma fitsarin mutum fa shine jasa ne idan fitsari ta bi tufafin ga to najasa ta ta bi tufafin ga sai ka wanki malika eh wal aziratu da kuma abin da ya shafi kashin dan adam kashin mutum tutunsa shi ma ƙazanta ne amma sabanin tutun wayancan dabbobin da aka ambata su ba najasa bane amma kashin mutum najasa ne sai ya cewa min al-adami daga daga daga mutane daga daga mutane sai ce ghayra fadlatil anbiya amma banda sauran annabawa ana rantar fitsarin mutum da kashinsa najasa ne amma idan aka koma kote na annabawan Allah to fitarin su ba ba rajisa bace saboda su annabawan Allah a raye a mace ba rajisa ba rajisa bace kuma bace karatun wata rana ba san abun ya inganta ba banda sihar abun asarkin cewa cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masa aiki da ake kira barira Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana irin da dare kusan lokacin sanyi ko cikin dare haka manzon Allah ya hana mutun ya shiga cikin dush akai tsaye idan dare yayi dare ka shedin ko da shiga salan ga cikin tsakiyar dare annabi ya hana saboda wata wata halitta kuma lokacin take wata yawa sai wata kila akwai wani wani dan daban aljani wani istaron aljani ya zaka ya shifi da sa ya baje koli a a cikin bishke yana soyayya da iyali ne yana more yana more rayuwarsa shi da matarsa sai ka kuma ka shigo ka takura masa kuma saboda kishi sai ya kai maka farmaki hukumar ci karatu eh ko zan wata ga aljanu akwai istarokin ne akwai ɗan wanka akwai ɗan daba akwai ɗan kwaya eh Allah ko cikin aljanu akwai ɗan kwaya to annabi sallallahu ya hana mutun ya shiga makewayi da da daddare kuma duk abin da ka gano maka to ka gano duk abin da ka gano makanka to ba ba wanda saka shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ana kwana a ɗaki to ana sanya masa akushi ne wanda ake yin bawali a ciki wanda ga sai irin yanzu kamar irin zamanin yanzu matan yanzu kaga mace in tana tana hangandi tana shan kiba to ba ta rabuwa da da wata roba ko ba ta rabuwa da wata roba to wannan abun ai sunna ne a aje cikin ɗaki ke saboda ba a son kai da kawa cikin cikin wallahi akwai hadari akwai haɗari ƙware da gaske sosai ma ai ba ka ganewa musamman ga tamar suka yi irin jami'a ta haka kana kwanta za ka ji kawai an kunna famfo cikin dushi wallahi lasib kana kwanta ka ji kawai dushi tana ba da ruwa ka rasa ta inuwa ya kunna kuma ba kowa ka tashi ka buɗa ba kowa ka kashe ka dawo ka kwanta kuma kaga an ƙara kunna shi kai ka san wannan akwai akwai dangin iblis a ciki ko to shi yasa ai mutum baya azkari yanzu ne sai ka ga wata wata bazawarar aljina ta aure shi eh ga bazawarar aljina ta aure mutum sai ga kawai shi duk abin sha dangi aure ma baya su da an hira aure ran shi ta baci ko da mata hirar aure sai ran ta baci in ba Allah ya tsare ba ko ba na ci duka ba in ba Allah ya tsare ba kusan wani talauci ne ya masa tsohon najirin nan iskan da shi ya masa kaga gida Allah raba kowa da talauci musiba ne wannan kawai talauci ne kuma wani shaidanun aljannu ne to aka ana aje ana aje abun nan agoshin da yake yake yin fitsari a ciki bawali to yayi bawali ya kwanta wata rana ta bariran ta falko cikin dare tana neman tana neman ruwa ko kawai ta zuwa sai ta dauko agoshi ko ta ga akwai ruwa ta koyi ta sha san fitsari bane nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya ce hatta mutu ba za ta ba za ta yin ciwon ciki ba har abada har ta mutu ba za ta yi ciwon ciki ba har abada me dalilin ta sha wannan ma ga ya zai mata mi ya zai mata magani amma nawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ina batar mu fahimta zaka ghairu fadlatil anbiya'i banda sauran annabawa su annabawa watan ainafin ba kashi da abun nan ba ba abun nan bane ba nista bane wa min muharramil akli na daga cikin abunda aka daga cikin kuma abunda aka haranta daga cikin kuma duk abunda aka haranta ci wa makruhihi da kuma abunda aka kyamata shi ma shi ma wannan abun na na na bawalinsa da kashinsa da shisa ne duk abin da aka haranta maka ci ko aka kyamaci ka ci sa to bawalinsa da kashinsa bine ne najasa ce sai ma ce kasab'u kamar abin da shahi zakuna wadhibu da kuma abin da ya shafi abin nan kura azibu kura wal qayhu qayh shine irin irin me yake da suna kamar kurji ne wai kurji mutun yayi kurji haka mutun ya ji mu sai ruwa su dinga fitowa anan irin a zo a yi maka fasima wannan wannan ruwan su ake kira da alqai wasadid shi kuma sadid eh sadid shine kamar mutun yayi maruru kai maruru to in aka fashe wannan ruwan shine as-sadid kun bayyana yanzu mutun yana yin ai kusan maruru ko yana yi ruwa ko bai ruwa wani lokaci to idan yayi ruwa aka matsi zaga ruwan san kala uku ko ga wasu masara masara ga farare farare kuma ga wasu jijja surir as-sagi kira as-sadid to wannan abun kazan najisa ne kuma wani wata musiba kun ga wayannan ruwan na rantsa da Allah shine Allah yake tafasawa ake ba in wuta su sha wallahi alazim wannan ruwan na maruru na burji in aka matso su ne ake tafasawa a yi musu preparekin su anneta normal za a jirga masu sha wallahi Allah ya kare mu Allah ya kare mu to da haka duk ruwan da suka zamanto na na kurji ne ko kuma ruwan da yake maruru ne ya taru aka fashe to wannan ruwan su zamanto najasa ko kuma mutun ya ji mu sai a zo a wanke ruwan kurjin a wanke kurjin shi ma wannan ruwan da za a sa maka betadin a wanke duka wannan najasa ne waddamul masfuh da kuma jini wanda aka yake gudana yake yake kwarara irin a yanke dabba ko kuma mutun ya ya yanke sai jini ya dinga fitowa to wannan jinin najasa ne idan aka yanke dabba aka yanke rago ko tinkiya wannan jinin haramun ne shan sa haramun ne amfani da shi haramun ne na taba gani wani tuzo da sallah ban mantawa ina tunawa yake ce waɗannan sa ana yanke rago ce je ya tara kwano ya ka masa jini ya ka masa jini nace baba mi zake da jini yace wai yana maganin masokiya nace duk maganin likitan duniya karasa abinda zaka maganin masokiya da shi sai da sai da jini abinda yake haramun wanda mai fatihan nan kadai ta aisha kai maganin masokiya fatihan nan kadai da zaka yi yaqini ga Allah subhanahu wataala kai amfani da shi sai da ku samu wannan wannan wahayi da shedan abinda Allah ya haranta maka sai dinga kawata maka yin amfani da shi wajen dan ka samu sai ka kamar kana samun lafiya shi kuma alaliba ba haka bane min al'adami na annabi adam aw ghairihi ko kuma ko kuma wani sai idan aka yanke mutum jini ya tarara a cikin sa wannan jinin najasa ne saka in ya tabe kamar najasa za ta bi jikinka sai ka sai ka wanke haka dabba idan ta tabe jinin ta jigin ya tabe jikinka najasa ta tabe jikinka sai ka sai ka wanke ina fatar mun fahimta wal qaybul mutaghayyir an halihi da kuma aman da ya canza game da halinsa an halatu ta'am eh mutun ya ci abinci sai ya dan ya zama to abincin ya narki har abincin ya ya narki sai mutun yayi amai to idan aman abincin kalar abincin ya ya canza to wannan aman najasa ne amma idan mutun yayi amai ka ci abinci sai ka maido shi a yadda yake to ba rasa bace ko mu ci karatun amai idan mutun yayi amai ka ci abinci sai ka maido sa irin yadda ka ci sa to wannan ba nisha bace amma idan ya canza daga yanayin abincin to ya zamanto kaga in ya fara yin wani kullukullu haka wani masara masara wannan abun duka duka najasa ce wal muskir da kuma duk abun da yake sawar maye duk wani abu da yake sa maye najasa ce duk wani dangin abun da yake sa mutun ya ya sakire ya zo ai shi ne maye ko me maye mutun ya saki hanya ba haka bane Allah ya sauke to wannan abun da ke sa maye shi ma har duk ko miye ko miye inda zai sa maye to haramun ne kai amfani da shi kal khamri kamar kamar giya har giya haramun ci da sauran abun da ke ke ke dokar hukunci ta irin abun da suka shahi kwaya da musamman ma yanzu wannan wannan zamanin da sai Allah ya sauke diyar cikin matasa sun abuka cikin shaye-shaye kai suke mutum dan musulmi da suna na musulmi yaro gashi matashi wanda in aka kai shi hadda qur'ani bai wace shekara uku ya haddace shi amma shiga shaye-shaye kuma sai kai iske wallahi yanzu har ɗan boko mu ɗan lokal sha suke kai har jami'a ma sha ake iske wai mutum a jami'a wai ya kawata ce ya mallaki hankalin kansa amma yana buga kwaya kai ba cikin har cikin wasu daga cikin malamai sha suke Allah ya sauwake da mutum ya sake layi akwai wanda shi in ya tashi ciwo mutum mutunci to sai ya aza kwaya saboda ya ci maka mutunci da kyawu wai gane ki abin kirki ne Allah ya sauwake Allah ya sauwake wal mani haka ma mani najasa ce mani menene najasa ce wa huwa min ar-rajuli ma'un abyad mani namiji ya sha bamban da mani mace ina ba da maniyin namiji ya sha bamban da maniyin mace to maniyin namiji ma'un abiyad ruwa ne farare ina ba ta kumbanta ruwa ne farare sakhinun masu kabri shine sakhin ruwa ne masu farare masu masu kabri bi musallatati bi musallasar digo guda uku sa kace sa shi da ake nini sa kaga dai gwalo gare take da uku shine musallata triangle kenan ko ta iya guda uku biyu kasa dai sama triangle kenan ko ai ghalizun ma'ana mai kabri ya tadaffaqu fi khurujihi da yake tunkuda tunkudar wajen fitarwarsa mani in zai fita yana yana tunkudowa ne ko yana kamar kamar kana kamar yadda ake yi wa mutum allura haka yake yake fita ina ba da mu fahimta fi khurujihi ra'ihatuhu ka ra'ihati at-tal'i mal yace eh iskansa kamar iskan abun nan kin dabino idan aka aka busar da dabino zaka ji shi yana yana wani wani karni ko wani wani wani kalar iska daban بالعين تاي الطلع ده عين الطلع او الحاء المهمله وكما كتي الطلحي الطلحي بالهاء المهمله المهملتين وقريب من رائحه العجين كما ينادى kusa da irin kanshin abin da ya shafi al'ajin irin taku zaka ji kamar yana dan kanshin duka ana maka explicate kin zaka ka gane maniyin namiji ne sai ce wa idza yabisa idan kuma maniyin ya bushe kana kara'ihatil baydi sai zaman to kamar yana warin kamar an an kwalda kwai haka yake yi wa min al mar'ati daga kuma mace maniyin mace malace ma'un asfar shi kuma ruwa ne masauri ya sa kalal yarwa a cikin sa raqiqun bai da kabri amma maniyin namiji ruwa ne farare masu kabri maniyin mace ruwa ne masarori masu wanda ba sa da ba sa da kabri ina fatan mun fahimta sai ce walwadi da kuma wadi bidal muhmala cewa alwadi wadi wa fil ya'i wajhani kuma kana kace eh wajhani at-tashdid wa takhfif wajen ya'un kana aika sa mata shadda kace alwadi alwadi bi tashdid al-ya kuma kace alwadi ka hidda ka hidda shadda sai yace wa huwa ma'un abiyad wasu ruwa ne farare sakhirun masu kabri suma ya khuruju ghaliban aqibal bol suke dawa wani lokaci bayan mutun yayi yayi bawali shi wadi ruwa ne farare da suke da dan kabri wanda suna zawwa ne galiban bayan mutun ya yayi da bawali ina batar mu fahimta sai ma ce wal mazi shi ko mazi ma bi kasri zali da yi mazalun kasra ka ce maziyi mazi shi ne da kasar zalil mu'jama mai digo a sama ma'un abiyat ruwa ne masu farare raqibun masu masu rashin kabri sake-sake ba su da kabri ya khuruju inda lazzati suna zawwa ne ko suna fita ne lokacin da mutum ya ya ji dadi ta hanyar ta hanyar kallo bil in'azi ko kuma ta hanyar abin da ya shafi miƙewar al'aurarsa gabansa ta miƙe zakarinsa ya miƙe to wani lokaci mazin yake fitarwa mutum idan ya samu in'az shine tashin gaba aiki ya muzakkar ko inda mula'aba ta hanyar wasanni mutum yayi wasa aw tazkar ko kuma wajen tunani bi fatahi ta'i at-tazkari ai at-tafkir ai da ta hanyar tunani mazin yana zo mutum ta hanya guda ta hanya guda guda nawa guda uku guda biyu afwan hanyar farin hanyar wasa ko kuma hanyar wasa wani ma kawai fa saboda tsabar shawar ta mai yawa ko za ku wanda su shawar kamar kamar an kunna famfo take zo musu ba ka bane wallahi akwai su cikin maza a cikin su cikin mata ko eh akwai su wanda shi shawar kai tsaye ne kawai za ga mazi ko da yake cikin cikin mazi yake ai an samu wani sahabi da zo ya kai karar kansa amma ya tura wani wajen annabi sosai yace ya annabin Allah ni mutun ne mai yawaita mazi ni mutun ne mai yawaita yin mazi to ya hukunci na tana yawa ana sallama sai mazi ya zo min wanda shi ba sha rashin lafiya ne akwai wanda shi rashin lafiya ne amma akwai wanda galibin mazi na zawa ne gun shawa wani kawai daga kallon inda ya kakin ya tashi duk gaba da wannan ya baci da mazi daga kallon inda ya kawai ana samu ko suna da yawa Allah ya sauwake Allah ya sauwake wani kuma tunani kaga wani kawai tunani in ya tuna mace haka sai sai ya sanya in ya zama to wani imul qais kawai shi ma sai ya lalace ina fatar mun fahimta sai malai yake cewa wa ramadun najisi wa dukhanihi najisun e to ramad kasar da ke da najasa to hayakin da aka kunna huta a wurin shi ma najisa idan wuri ya zama to ai masa bawali wannan wurin menene wuri ne me me najasa da ka idan aka kunna hayaki wannan hayaki shi ma a matsayin na yasa ki da haka wannan gurin baya halitta ayi mi akan sa ayi sallah akai ina ba mun fahimta kuma anan ya kamata mu kwana ko mala abba lokaci yayi ko muna yin mutara lokaci yayi to Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi in akwai bukatar wani lokaci muka yi karatu in mutum bai gane ba yana da damar ya yi istifsari saboda muna nan ne da a gane manufar ita ce kawai mu rayu a irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma ta rayu akai saboda rayuwar ibada ce rayuwar dan annabi adam gaba da menene ibada ne shi kuma ibadar ba ta yiwa sai da mi wallahi sai da karatu ibada ba ta yi sai da karatu Allah ya daurar da mu akan wannan aiki ya raya mu akai kuma ya kashe mu akai ya tada mu a shugaban masu wannan aiki shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam muna tawassul da sunayen Allah bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna duk mai wata bukata ta alkhairi nan Allah ya biya masa akwai ɗaliban ilimi Allah ya sanya albarka a karatunsu wasu kandida ne a bak wasu a birebe kuma suna fuskantar jarabawa ko ya Allah muna muna masu magiya zuwa gare ka Allah kai ke bayarwa Allah ka ba su abin da yake mafi alkhairi Allah ka ba su abin da yake mafi alkhairi wasu da cikin mu kuma ƴan kasuwa ne to Allah ya sanya albarka a kasuwanci Allah ya ƙara buɗo hanyoyin arziki masu albarka wasu ma'aikatan gwamnati ne kuma Allah ya ƙara albarka cikin aikin da ake yi wasu ba sa da aiki Allah ya ba su sana'a mai albarka da mu da su baki daya Allah ya sanya albarka cikin karatunmu ya sanya albarka a iliminmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya sanya albarka a rayuwarmu baki daya ya sanya albarka a iyalinmu ya sanya albarka a dukiyarmu ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya subhanakallahumma bihamdika shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته